أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد كاتم النبيين وإمام المرسلين وبعد السلام عليكم muna wa Allah godiya da ya dawo da mu wannan rana ta Alhamis sha biyu ga watan Zulkida shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya daidai da 26 ga watan bakwai shekara ta 2018 don ci gaba da karatun littafin ruhul adabi a wannan zawiya mai albarka zawiyar maulana shek salihu musa malami saboda haka za mu mika abin magana zuwa ga malam karmi kuma lawa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبكتاب العبيد a yau ma kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan majalisi masu albarka tare da mukaddamanmu da shehunanmu da iyayenmu da muke tare da su a wannan waje waɗanda koyaushe idan muka waiwaya muka kalle su muka jin daɗi Allah ya saka musu da alkhairi kuma za mu tashi ne bayan bayanin rukunai na murabbi da maulana sa'adatul anam ya bayyana mana watulun murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imamin salihan waɗannan rukunai guda shidan da ya bayyana sai ya ci gaba yake cewa da zaran ka samu murabbi ya cike waɗannan sharuɗa malliku nafsaka ka mallakar mishi da kanka a nan annabtu a larabci yakan iya zuwa ma'ana na zaci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika ya zo ma fi nafsika a nan nafsika ya zo da ma'ana zatin Allah subhanahu ta'ala saboda ba a danganta wa Allah subhanahu ta'ala zuciya kamar da ba a danganta mishi nafsu ko ruhi da abin da ya yi kama da wannan waɗannan abubuwa ne da suka shafi hawadisi sannan kuma shi da ya ce ta'alam ma fi nafsi wannan shine abin da ake ce ma nafsu abin da kake rayawa a ranka wanda kuma annafsu yana zuwa da ma'ana na alqalbu zuciya saboda akwai bambanci tsakanin alqalbu alqalbu da kuma annafsu saboda alqalbu shine matattaran ilimi inda ilimi ke zama ma'arifa ke zama annafsu kuma nan ne inda a shedanu ke samun gurbin zama saboda haka nafsu din yana zuwa da ma'ana na kalbu yana zuwa kuma da ma'ana na nafsu din wanda a istilahin sufaye ke nufin a jakadan shedan a cikin gangan dan adam yana zuwa da wannan sannan kuma nafsu yana zuwa da ma'ana na ruhi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha ba wannan waje da shi yake magana akan tarbiyya yakan iya ɗaukan ma'anoni ɗayan ukun nan ko duka ne a nan da yake malliku nafsaka kan mallakarwa shi wannan shehi murabbi wanda ya cike waɗannan rukunai tsungurun ɗinka gaba ɗayanka wanda ya shafi ruhin naka da gangan jikinka da zuciyanka da komai da komai naka wannan wannan ma'ana yana da shumuli da umumi sannan kuma yakan iya zuwa da ma'ana malliku nafsaka malliku ruhaka ka mallakar mishi da ruhinka saboda tarbiyya ce ruhiyya ake magana akai a yanzu ba ana magana ba ce akan tarbiyya jismaniya inda tarbiyya ruhiyya ake magana akai kan mallakar masa da ruhinka au ko ko malliku nafsaka malliku qalbaka kan mallakar mishi da kuma zuciyarka waɗannan ma'anoni guda uku na nafsu sukan iya samun gurbin zama a wannan baiti na maulana Sheikh Ibrahim Inyas to shine abin da yasa sai yace ka mallakar masa da ko zuciyarka ko ruhinka ko gaba ɗayanka to saboda kasancewa ba zai ci ma amana ba babu wani haufi babu wani abin tsoro tattare da shi dan menene kasancewa farko shi murabbi ne ana cewa faqidu shay'i la yufihi ba zai yi wanda ba shi da tarbiyya kuma ya tarbiyatar da wani ba kamar yadda wanda ba shi da ilimi ba zai yi ya ba wa wani ilimi ba wanda ba shi da kuɗi ba zai ya ɗauki kuɗi ya ba wa wani ba faqidu shay'i la yufihi kasancewarsa murabbi ne ya gama tarbiyantar da kansa da dukkan gaɓoɓi da ya cire dukkan cututtuka a zuciyarka cututtukar nafsu cututtukar kalbu cututtukar ruhi wanda duk shi zai yi magana cikin wannan littafin albarka duk shi ya gama tarbiyyantar da kansa kasancewa ya gama tarbiyyantar da kansa wani abu ne wanda yake da shi zai baka shi saboda haka babu hauki ta wannan bangaren sannan kuma shi ƙwararre ne kamar yadda ya gabata fagen tarbiyyan ƙwararre ne ya san irin tarbiyyar da kai kake kake da bukata da shi ma'ana kowanne muridi idan ya zo akwai matsaloli irin nasa daban saboda haka zai duba wacce matsala wacce matsala ce da kai kai zai maganta maka matsalar da kai take damunka to ganin wannan ganin wannan ba za ka samu matsala tattare da shi ba kasancewa ƙwararre ne haka nan kasancewar shi duk abin da ya gani komin karancinsa na kure zai iya faɗakar da kai na tuntuɓe zai iya tashin ka saboda haka a wannan ɓangaren ma babu haushi sannan idan ka dawo ɓangaren ilimi shi ma da Allah ko karya umarce ka wani abu marar asali ko marar tushe ko marar dalili ko abin da ba addini ba kake tsoro ya ɗaura ka akan wani abin da ba addini ba ne shi ba ilimi cikakke ba ma yana da ma'arifa cikakke saboda shi arifi ba a tuntubansa da harkar ilimi sai da ya wuce geji ilimi tukunan yadda ake ce mishi arifi to shi a ma'arifa din yana da cikakken irfani domin haka batun tuhumarsa da jahili au yakan iya gaya ma abu marar dalili ko marar tushe ya daura ka kan abin da ba addini ba wannan hauri shi ma ya gushe kasancewarsa yana da ne yana da cikakken ma'arifa sannan kuma idan ka duba bangaren jagoranci shin a wannan fage yana da imama ko ba shi da imama to yana da imama kasancewa yana da imama kafin ya zo ya ce zai tarbiyyantar da kai ire-irensa malaman tarbiyya sun sallamar masa sun yadda cewa shi ne tarbiyya ne dama aka ce idan kana shakku akan akan mutum ka tintiɗi wanda yake kan layinsa ko a sana'a ko a kowanne irin abu ma idan waɗanda suke sana'a irin nasa ko waɗanda suke da ilimi irin nasa idan suka ce wane ya iya wannan sana'a wane yana da wannan ilimi din to kai kuma wanda baka da wannan baka da tacewa baka da tacewa to ya samu imama ne ta bangaren shaidan da waɗanda suke murabbai suka yi kaga ta wannan bangaren ba haushi sannan kuma zahirin shi ya daidaita da batininsa wato shi ne da yake salihan din wanda ce muka yi magana cewa wannan rukunin na ƙarshen wato shi ne asasiya na tarbiyyantar da muridi kenan wanda da wannan ne shi muridi zai nutsu da shi wannan murabbi murshidi ne ta bangaren wannan saboda ba zai gan shi ya bar wata sallah cikin salloli ba ko ya yi sallah ba a lokacinsa ba ko suna tilfili ya bari ba zai taɓa samun wannan ba ba zai same shi ya yi ƙarya ba ko ya ci amana ko ya yi wani abu wanda zai sa mishi shakku a cikin lamarinsa zahirinsa yake yana da salahi to saboda haka haushin me za ka yi tsoron me za ka ji ma dama ka samu mutum ne waɗannan rukunai gaba ɗaya kuma duk mutumin da ya shige waɗannan rukunai to shi ne warisi yana da wirasa muhammadiyya kamila ya yi kofi ɗin halayen manzo sallallahu alaihi wasallam shi wani kofi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗa ma'aiki ne ya faɗa idan ya aikata ma'aiki ne ya aikata saboda baya faɗa sai abin da ya daidai daidai da faɗin ma'aiki baya aikatawa sai abin da ya zo daidai da aikin ma'aiki halayensa kuma ya kafo halayen ma'aiki saboda haka shi wannan ya samu wirasa muhammadiyya ana cewa wa alal warisi mislu zalik duk abin da maurusi yake da shi to ko warisi yake da shi to shi warisi yana da wannan domin haka ne ma'aiki alaihi salatu wasallam yake cewa man ata'a amiri man man man ata'a amiri faqad ata'ani duk huwa man ata'a amiri faqad ata'ani duk kasancewar wakilinsa ne duk mutumin da ya saba wa wakilinka to ya saba maka ne duk mutumin da ya yi biyayya ga wakilinka ya maka biyayya ne to kasancewar wannan to shi ne shehi ya ce malliku na sakadak saboda babu wani hausi tattare da wannan ba ka samu wata matsala ba ya ce fala ta dabbar idan ka mallakar mishi da ruhinka ko kalbinka ko kanka gaba ɗaya to kada ka kada ka juya ko kai aikata komai a tattare da kai sai da ishararsa sai da umarninsa idan ya yi ishara ka aikata in ya ce ka bari ka bari ka aikata ka aikata to a wannan lokaci fa kun ka mayyiti ka kasance a gunsa kamar macece ne gawa ne wanda yake shimfiɗe a gaban masu yi mishi wanka ce fa kun ka mayyici dawama dindindin a nan gaba a gaba da shi ka kasance kamar gawa ne idan aka shimfi da gawa a gaban masu yi masa wanka sai yadda suka yi da shi ba zai iya juyawa gefen dama ya ce a wanke bangaren hagu ba ko ya juya bangaren hagu ya ce a wanke bangaren dama ba ba yadda ya yi sai yadda aka yi da shi haka za ka kasance a gun wannan shehi murabbi wanda ya cike waɗannan hukunai da muka yi bayani a kansu a baya abin da ya sa ya ce ma dawaman wannan ɗin halin da za ka kasance a gabansa kamar gawa da ake wa wanka ɗin ba wasu lokuta ba ne ko yau kana tare da shi a wannan hali banda gobe a'a dawaman dindindin dindindin za ka kasance tamkar wannan ne domin haka ne a hadisin da Sa'id bin Jubair ya rawaito a wajen Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya rawaito a wajen Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab kuma yace abun manzo sallallahu alaihi wasallama to shine shi annabi Musa alaihi salatu wasalam lokacin da lokacin da cikin banu Isra'ila aka tambaye shi aka ce mishi a banu Isra'ila waye fi kowa ilmi sai ya ce ni ne to shi ne fa'auha Allah ta'ala ilaihi anna abdan min ibadi fi mashma'il bahrain huwa a'lamu minka yace mishi ya mishi wahayi yace akwai wani bawa na cikin bayina yana na a mashma'ul bahrain to shi wannan ya fi ka ilmi yace mishi haka to a lokacin da yace mi yace ya fi shi ya fi shi ilimin nan shi annabi Musa alaihi salatu wassalam kada a manta cewa mursali ne a mursalin kuma shine a mursalai na uku gaba daya saboda haka shi ya wuce gejin annabawa annabawa duk da yawan su minhum man qasasna alayka minhum man lam nafsus alayka duk da yawan su ya tsallake ya wuce su ya shigo safin mursalai cikin mursalai su 313 ko da 14 nan to ya wuce su gaba ɗaya shine na uku in ka cire khairul bariyati wa imamul mursalin sallallahu alaihi wasallama ka cire annabi ibrahim alaihi salam shine na uku gaba ɗaya amma da yake ana din Allah subhanahu ta'ala baya son amfani da kalima ana din ananiya baya son wannan saboda ananiya din sifa ce tasa to shine yace anna abdan ibadi bi majma'il bahrain huwa a'lamu minka yace masa huwa a'lamu minka a lokacin da shi annabi Musa alayhi salatu wassalam yaje gun Khadir فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء كاجا دليل مجانا شيء يازو fakunka mayyitin dawaman din cewa ce yadda ne da kai karka ga na aikata abu ka ce dan me na aikata kawai ka kasance karkashin umarni na dindindin sai abinda na faɗa sai abinda ka ji sai abinda na ce ka aikata ko abinda na ce ka bari kawai fala tus'alanni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra kamar yadda yanzu cikin suratul kafi to saboda haka ne anan yace dawaman wannan dawaman din idan bai samu ba natijar ilimin sanin Allah da shi murshidi da murabbi yake so ya bawa muridi ba zai samu ba shi yasa shehi sai da yake fa kun kamayyin dawaman sai yace tukubar ya zo a wata nuska tukubir bi kasril bai wannan khaba ne saboda dalilai guda biyu dalili na farko saboda sinadi akwai abinda malaman ilmul qafiya suke ce mishi sinadi a a sadrul baiti da ya gabata yace yace yace mishi fala tadabbar fala tadabbar dinnan gabanin a samu wannan ra'in mai sukuni an samu ba'un ne mai fata saboda haka a kan ma zai zama tubar ne domin ya zo daidai da tadabbar tukbar ya zo daidai da wannan abu na biyu dalili na biyu shine kasancewa tukbar din nan a fi'il mudari'i ne mabniyun lil majhuli na akhbara yukhbiru akhbara akhbara bubai yukhbiru mudari'in sa wanda asalin sa yuakhbiru to shi wannan yuakhbiru na asalin wannan shine aka gina shi mabniyun lil majhuli dalilin da yasa aka gina shi mabniyu lil majhuli kasancewa yana ta'adiya zuwa maf'ulai ta'adiya zuwa maf'ulai ma'anan ikhbari anan shi ilhani akhbara yukhbiru ikhbaran ma'anan alhama yulhimu ilhama wannan tukubar din to jawab jawabu sharti ne na sallimhu nafsaka sallimhu tukbar in ka sallamar maka ka sallamar masa da ruhinka ko kalbinka ko ka cankantinka ka sallamar masa a wannan lokaci ne tukbar za maka ilhaman ilhaman ikhbari za turo maka da ilimin ma'arifa to saboda haka ma dama za ka iya yin wani abu ba tare da ishararsa ba ko ya hane ka ka ki bari ya ce ka yi ka ki ka ki sannan ko kuma hakan zai na kasance a gare ka wani lokaci ne ba dindindin ba ne to abin da ya so ya baka na ilimin sanin Allah subhanahu wataala wannan ba za ka cimma muradinka ba ba za ka cimma burinka ba abin da zai sa mu gane a nan muhimmi a nan shine za ka gane cewa kenan babu muradi muridi sai muradi murabbi ma'ana babu wani abin da ce kai din nan kawai kana kana da sha'awa ko kana so sai kuma abin da shi murabbinka murshidinka yake bukata yake so wannan shi yasa al-imam Abu Qasim al-Kushairi a cikin ar-risalatul kushairiyya babban littafi na ilimin sufanci yake cewa al-muridin a larabci a larabci akasin al-murid ne na istilahi misali a larabci aka ce al-muridu ismul fa'il ne na arada yuridu murid to abin da ake nufi da wannan shine mutumin da yake son yayi abin da ransa ke so wanda yake yin abin da ransa yake so shi al-murid shi kuma al-murid din a istilahi sufaye wanda kuma ba zai yi abin da ransa yake so ba akasin ma'anar duka sai abin da ran murabbinsa murshidinsa yake so akasin duka to kenan idan ka bi cikin wannan ma'ana za ka ga da yawa daga cikin waɗanda suke kiran kansu muridai a yau ba muridai ba ne saboda suna da nasu ra'ayi suna da nasu sha'awa da Allah yakan ya saba wa ra'ayi da sha'awar murabbinsu ko murshidinsu in har ana so ka kasance a gaban shehinka ko kun ka mayyiti kuma dawaman sai yadda yayi da kai to in ka kwatanta wannan da waɗanda ke cewa su muridai ne na wasu shehunai ko murshidai din za ka ga cewa abin ya ya ya yi hannu riga ne da ya, ya bambanta da asalin abin da su su baye din suke nufi ko suke bukata da shi dalilin wannan za ka iya samun muridin da zai samu matsala da murabbinsa ko murshidinsa ko sheyinsa akan akan yarsa da yake so bai aurar masa ba da Allah ma ya kaura cewa zawiyar ya bar zawiyar ma gaba daya ya nemi yar gidan sheyinsa ko murabbinsa ya hana shi saboda haka zai bar zawiya zai kaura cewa zawiya kaga alhali shi ya manci cewa alaƙar tsakani shi da tsakanin murabbinsa muradi ne mana muradin shehinsa ne saboda haka diyar da yake son wannan yarinyar idan au murabbinsa murshidinsa bai aurar mishi da wannan ba kaga rashin aurarwan shi ne muradin murabbinsa murshidinsa ba to shi kuma ya kasance duk duniya ma ba abin da baya so kamar ya auri wannan yarinyar kasancewa aurenta ba muradin murabbinsa ba ba muradin murshidinsa ba ne balle ka shigo da wasu bukatu daban abin da ya shafi ko duniya ko abin da ya shafi harkoki na yau da gobe duk babu alaƙan wannan da kuma alaƙar tsakaninsa da shehinsa ko murabbinsa ko murshidinsa to saboda haka ne wannan alaƙa da ke tsakaninsu shi ne shi ya kama hannun muridi domin ya isar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya mayar da shi mutum da yana wata dabba cikin dabbobi kamar yadda muka yi bayani a baya kowanne dan adam in bai samu murabbi ko murshidi ba zai iya kasance wata dabba ce cikin dabbobi shi murshidinsa murabbinsa zai cire shi daga shakalin wannan dabba ya mayar da shi mutum ya zama to al-insan mutane cikakken mutum wanda yake al-mutakhalliq bi akhlaqir rahman wanda yake da tabi'o'i tabi'o'i kyawawa waɗanda Allah subhanahu wataala yake ya rayu ya kasance akai gaba daya to kaga kenan anan a kisar annabi Musa alaihi salam za mu ɗauko dalilin maganan shehi da yake fa kunka mayitin dawaman tukubartak innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra qala satajiduni in sha Allah sabiran wa la a'si laka amra ha wa la a'si laka amra bazan saba maka da lamarin ka ba dindindin duk abin da kaga kaga zaka ni shi ne zaka ni to shi yasa ma a yace fa in tab'atani fala tas'alanni an shay'in din wala a'ti laka amra fala tas'alanni ko fala tas'alni an shay'in aw taqra'a sune dalilan wannan jumla cewa fala tadabbar ko kun ka mayyitin dawaman tukbar duk duk da kasancewa da yawa ana inkarin wannan ta yaya za ka kasance tsakanin shehi ko murabbi kamar gawan da ake wa wanka saboda haka shin an umarce ka ne da ka yi wa wannan shehi ko murabbi biyayya au ko kuma an umarce ka ne ka yi wa Allah da manzo biyayya haka suke cewa to abin tambaya a nan shi ne ai gabanin ashe ka kasance gaban wannan murabbi din kamar gawa din ai an zana maka sharuɗa da rukunai ba alal itlafi bane waɗannan rukunai da aka zana maka din dalilin su ne yasa aka ce ka kasance a gabansa tamkar gawan da ake wa wanka sannan ko ni ko kai ko wane ne in har an samu murabbi murshidi wanda yake da waɗannan rukunai da sharuɗa din babu tunani ko haufin cewa shi wannan zai ɗaura mu akan saɓanin umarnin Allah saɓanin umarnin manzansa kaga kenan wannan dalilin ne yasa aka ce ka kasance a gabansa tamkar gawa ɗin ba a ce ai ka kasance a gaban wanda ba murabbi ba ne ba a ce ma ka kasance a gaban wanda murabbi ne ba ƙwararre ba ne ba a ce ka kasance a gaban wanda ba nasihi ba ne wanda in ya ga kure zai hana ka zai ba a faɗi haka ba ba a ce ma ka kasance a gaban a jahili marar ilimi wanda bai san shari'a ciki da bai ba ba shi da ma'arifa ba kamar yadda ba a ce ma ka kasance a tamkar gawa a gaban wanda yake fasiki ba a gaban salihi wanda kai kana da shaida kana ga abin da yake aikatawa ba saɓanin shari'a ba ne to saboda haka da an ce ka zamo tamkar gawa a gaban wayannan mutane ne to a wannan lokaci za ce dan me zan zo kasance a gaban sa zan zan bi umarnin sa ne au hukun umarnin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam to domin haka ne a shi a muridi ba zai cimma burinsa ba ba zai kai ga sanin Allah ba sanin manzon sallallahu alaihi wasallama ba zai kukuta da cututtukan da suke damunsa na zahiri da na batini ba sai ya kasance haka kamar yadda shi ya sifanta a gaban murabbinsa a gaban murshidinsa domin haka ne ma shi ya ce wala tukhalifu walau bana fasa dura'ayi ko kundawa man za'ti sadin cewa idan ka zo ka kasance tamkar gawa a gabansa ma'anar wannan shine wala tukhalifu karka saba masa ibara ta shehi ibara ce daƙiƙa ga wanda zai fahimta wala tukhalifu a larabci idan aka ce mukhalafa shine idan na hana ka abu ka aikata idan na ce ka yi abu ka yi abu ka ki aikata wa shine mukhalafa a nan shehi bai ce duk abin da ka gani wannan murabbi ko murshidi yana aikatawa ka aikata ba ba haka yi faɗa ba wannan ba babu ga kowa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da duk abin da ya aikata kawai zaka aikata kai tsaye sai manzo sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da zai yi aiki ya zama hujja kai tsaye sai manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa bai ce ma duk abin da ka ga muhaddinka mushidinka ya aikata ka aikata ba cewa wala tukhalifu in ya hana ya hane ka ka farhani in ya ce ka yi kai amma bai ce duk abin da kaga ya aikata ka aikata ba ka gane ai saboda menene wannan makami ne na khairul bariya wa imamul musali shi yasa al-imamu na mali yake cewa babu wani babu babu wani da za a ga ya aikata abu za a aikata yace sai sahibu hazin kabar shari sallallahu alaihi wasallam anan da yawa daga cikin wasu muridai suke samun matsala saboda rashin sanin fahimtar muradin shehi da cewa wala tukhalifu anan da yake wala wala tukhalifu walau bana fasa ra'ayi irin wannan baitin shine ake cewa albaitul mudawwar aka ce albaitul mudawwar shine baitin da aka samu wata kalima aka datsa ta biyu wani ba'arin kalimar ta shiga sadrul bait bait wani ba'arin kalimar kuma ya shiga ajizul bait galibi irin wannan ƙwararru a harkan tafa'i da tafsir na auzani da tafa'i to su ne suke iya yin wannan wanda zai nuna maka a wannan yan shekaru shekaru ashirin da ɗaya shehi ƙwararre ne wai ba kawai a ilimin arudi ba hatta tafi za ka iya samun mutum ya san ilimin arudi zai iya bayyace ma wannan baharu tawiri ne albaharu basiti ne majidi ne duk zai iya bayyace ma amma ba zai iya kafa'a maka da baituka ba saboda taqti'ul baiti yana da bukatan a ce a ce ka san zihab da kuma ilal sanin zihabu da ilal a cikin ilimin arudu abu ne wanda yake da wahalar gaske sai ɗalibi ya tufa da tasdiki da fatin tukunan zai gane to shi a irin wannan shekaru wani bani ihda wa ishirina sana ma'aziratun ma'aziratun maqbulatun muntasana a wannan shekaru na shekara 21 na duk wannan asrar da taqdiul bayt ne ya riga ya san saboda haka ne yace walau bana fasa sai ce duba aiki asalin fasa duba aiki fasa ya yanke ya haɗa wannan zuwa ga sukun baiti shi ra'ayi ya haɗa shi a jikin baiti a nan ya ce ko da lalacewar ra'ayinsa abin da yake gani ya bayyana karara wannan ba na ganin cewa akwai musulmin da zai yi inkarin wannan kasancewa ya zo a cikin ƙur'ani a kisar annabi musa da kuma khadir gabanin mu bayyana wannan ya kamata masu saurare su san da cewa kissar khabir da annabi musa dinnan ba ya zo ne a wasu littattafan hadisi ba ya zo cikin sayi bukhari idan aka ci abu ya zo cikin sayi bukhari ba a binciken sanadi cewa sahihi ne ko ba sahihi ba ne hatta abin da ake cewa al-mu'allaq ko al-mu'allaqa idan al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi mu'allaqi in ya rawaito shi da siga na jazmu wannan hadisi sahihi ne sabani in wani ne ya rubuta hadisi mu'allaqi take za a ga ifantar da shi shine wanda al-Imam Suyuti yake cewa wa fi sahihi za kathiru sallabi uti bihi bi sigati al-jazmi kubi wanda a cikin alfiyarsa yake cewa al-mu'allaqat shine hadisin da aka rawaito ba shi da sanadi ko ba shi da ba'afin wani sanadi yace akwai su da yawa cikin sahih bukhari wanda bukhari ya rawaito maka bi sigati jazmi yace kuzi sihatahu ka ka rike shi a matsayin hadisi ne sahihi yaya hadisin da al-imam al-bukhari kuma ya rawaito da sanadinsa mutasiri ba mu'allaqi ba kuma riwayar Sa'id bin Jubair Ali bin Abbas shi Abdullahi bin Abbas kuma ba ya rawaito shi kai tsaye a gun manzo sallama min riwayat sahabi an sahabi ne riwaya ce sahabi ya rawaito a wajen sahabi saboda Abdullahi bin Abbas ya rawaito a wajen Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab din shine yaji kissar a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku lura farkon wannan riwaya din dalilin da ya sa Sa'id bin Jubair ya tambayi Abdullahi bin Abbas ya ji wani ne ana ce mishi Nawfal yake cewa anna Nawfalan yaz'umu anna anna Musa al-Khadir laysa Musa bani Isra'ila bal Musa akhar tambayan da Sa'id bin Jubair yayi wa Abdullahi bin Abbas kenan yace akwai wani da ake ce ma Nawfal yana da'awa cewa Musan da Allah ya tura shi gun Khadir ba shi ne annabi Musa na banu Isra'ila bane wani Musa ne daban sai Abdullahi bin Abbas yake cewa kazaba adullahi sami'tu Ubay bin Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace wannan makiyin Allah ne ƙarya yake Musan banu Isra'ila ne Allah subhanahu ta'ala ya tura shi gun Khadir to ku duba wannan shi ne abin da yanzu ake yayatawa ba ake tafiya a kai wannan abin da shi sa'id bin zubair a kansa ne ya tambayi abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu wasu su ce ai ba wannan mutan ba mutan banu isra'ila bane wasu za su ce mu san banu isra'ila ne amma khadir din annabi ne wai duk abin da ake nufi da wannan shine ta yaya za a tura annabin Allah mursali kama annabi Musa wanda shine mursali na uku a gun wanda ba annabi bane kuma ya samu wani ilimin da ba shi to shine abin tambaya nan shine idan muka ce khadir din annabin Allah ne shin ya kai annabi Musa daraja kaga wannan iskali an ƙara fadawa ciki ai dama ba a so ne a ce wani babba ya je ya samo ilimin da babu agunsa agun na kasa da shi hatta ko da shi khadir din ya kasance annabin Allah ne da ijma'in kowa da da sanin kowa da kowa bai kai annabi Musa alaihi salatu wasalam ba an dawo abin da aka guje ba har yanzu sannan shi Khadir Khadir lokacin da Annabi Musa ya zo gunshi yace mishi ya Musa inni ala ilmin min ilmin lahi allamanihi la ta'lamuhu anta haka yace masa wa anta ala ilmin allamakahu la a'lamuhu yace haka to kaga wannan kalma wacce irin tawili zakai shi yasa wani malami yake cewa wannan riwaya da bata zo a cikin sahihul bukhari bane wasu cewa za su yi maudu'i ne ba ba za su takaita cewa da isi ne ko da ifin jiddar ko masuruki ne ba cewa za su yi kawai hadisi ne maudu'i na ƙarya aka kirkira amma ga da sanadin sa zan ba mu'allaqi ba a cikin sahihul bukhari yazo yace ya Musa yace ni ina kan wani ilimi ne kuma ya danganta wannan ilimin zuwa ga Allah ala ilmin min ilmin lahi ba ra'ayinsa bane ala ilmin min ilmin min ilmin lahi allamanihi la ta'lamuhu anta in ilmi Allah ya karanta da ni kai kuma annabi Musa yace ba ka san wannan ilmi ba sannan da yace wa anta ala ilmin allamaka hu la alamuhu dinnan yana nufin ilimin wahayi wanda ya karɓo abun Jibrilu wannan ma dalili ne da zai nuna maka cewa shi Khadir din ba annabi Allah bane dalili ne ma'ana ba shi da wahayi shi ha gani to saboda haka akan wannan ne fa aka gina dukkan abin da ya gudana tsakanin Khadir da Annabi Musa alaihi salatu wasalam shi yasa Imam Suyuti sanin kowa ne malamin hadisi ne sai da ya rubuta risala ya tabbatar da ilmul zahir ilmul batin cikin wannan kissa ta annabi Musa da Khadir Khadir sannan kuma akwai turiwawoyi da suka zo cikin siha kamar wannan riwaya wanda yanzu muke magana a kai to saboda haka ne a cikin wannan kissa din Allah subhanahu ta'ala ya bayyana fantalaqa hatta idza abin nan fantalaqa hatta idza abin nan na a na hatta idza rakiba fi safinati qaraqaha ko wala kharqu safina kaga kharqu safina wannan shar'an bai halitta kalala ta kayan wani bai kaga kayan wani kawai kalala ta shi ko قال أخرجتها لتغرق أهلها ko ليغرق أهلها وتا قراءة kaga a nan da yake faruwa me shi khadir ya gaya masa kala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra ba baka ce wala asilaka amra ba ni kuma ban ce fala tas'alanni an shay'in ba ka gani saboda haka kharqu safina din ba sabanin zahiri shari'a ba to ga shi ai walau bana fasadu ra'ayi din walau ba na fasadu ra'ayi abin da yasa wannan idan ka ga murabbinka ya baka umarni sabanin abin da kai ka sani zaka tuhumi jahilcin ka ne ba za ka tuhume shi ne cewa ya baka umarni sabanin abin da ka sani jahilcin ka zaka tuhuma cewa ni ne ban sani ba ka gane ba shi zaka tuhuma ba to shi yasa yake walau walau bana fasadu ra'ayi saboda nan qala alam aqul innaka lan tastati'a mai sabra kala can gaba yake cewa fan talaka hatta idza ataya gulaman faqatalahu ko kala aqatalta nafsan zakiyatan can ko fan talaka hatta idza ataya ahla qaryati ni sab'a ma ahla fa فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فرق بيني وبينك تصور هذا كونجا cikin wannan kissa abu ne wanda yake sananne wanda annabi Musa alaihi salatu wasalam ya san sabanin abin da ya sani ne amma kuma da ya tambaye shi yace dan me ya tambaye shi to shi yasa in har muraddinka murshidinka ya cike wadancan hukunan da muka yi magana a kai in ya ce ka yi kawai ka yi in ya ce ka bari ta ka bari in abin da ya ce ka yi ɗin in kana ganin haramtaccen abu ne saɓanin saninka ne ka tuhumi jahilcinka abin da ya ce ka bari ma haka ka tuhumi jahilcinka shi yasa ya ce fa kun dawaman da'ci zaɓin ka kasance dindindin mai koyi da shi a nan zaɗin kabar ne na kana ɗin a dawama ɗin yana nuna ma dindindin cikin koyi da shi shi ne za za min za ka zu in suhu batan a bana walfan muhaifin limu min hubana ɗaya daga cikin da ake ci al'asma'ul hamsa ko al'asma'ul fitta ba cewa ana mishi rufu'a da wau ana mishi nasaba da alif ana mishi jarra da yaba shi yasa yake fa kun za anan fa kun za ittiza din nan yana da washi guda biyu zai iya kasancewa daga wasa alwawi kamar da zaka ce wa abun nan wakala zaka ce itakala itakala zai iya kasancewa daga nan zai iya kasancewa daga asa azaban da asalin wannan alif din wawu ne daga nan ne aka samo usuwa ko isuwa sai ya kasance daga kowanne daga ciki sannan in daga wasa ne yana duba wasa in kuma daga daga asa ne wawu ne ba me ba me ba me ya ba to shi kuma yana nuna koyi ne ma'ana ya koyaushe dindindin dindindin ka kasance mai koyi da shi kada ya kasance a kowane lokaci da za ka gamsu da abin da ya gaya ma ka aikata lokacin da baka gamsu ba ka ƙi aikatawa kamar yadda so tari abin da yake kasancewa kenan za ka ga cewa wai idan malaminka ya faɗi abu ka tambaye shi wanne dalili ake ganin ci gaba ne ba san da cewa idan malamin ya faɗi abu ya danganta zuwa shari'a aka tambaye shi dalili an tuhume shi ne ma'anar wannan tuhuma kuwa shi ne sai da aka karyata shi tukuna aka tambaye shi saboda idan ba a karyata shi ba ba za a tambaye shi dalili ba in dai an gaskanta abin da ya faɗa an yarda da shi ba za a ce wanne dalili ba har yanzu ya kai ga rashin kunyar malami zai faɗi abu in ya ce hadisi kaza ne dalili za shi hadisi shin sahihi ne kaji ba kuma wai wannan din wai shine ci gaba alhali ci gaba shine sallamar wa malamai saboda da zaran malami ya faɗi abu a addinance ka nemi dalili to ka tuhume shi ne sai da ka tuhume shi ka karyata shi ka nemi dalili din to saboda haka a da misali zaka ga anguwa malamin anguwa in yazo yace ayi abu kaza sai a ce ai malam wane ya hana abu kaza da danganta hanin ma zuwa gare shi in an ga wani yaro ko wani yana aikata wannan abin ma za ce kai wane malam wane ya hana wannan abu kaza ba ko malam wane ya ce kaza an sallamar yayin da kuma yanzu malamai in sun faɗi abu ana neman dalili dalilin ma ana neman shin dalili ne sahihi ko dalili ne da'ifi wanda duk wannan yana nuna layin tuhuma ne shi yasa yake fa kun dawaman za ci sa kamar da muka bayyana ka kasance dindindin dindindin mai koyi ne to shine maulana ya ƙara bayani akan wannan domin yake cewa fa khafa'ul lishaykh aqwam wa al nan ma an samu albaiti mudawwar ba wa al yaqu yaqu min al muridi ha yanku min al-murid an yanke kalima ta aliyah din ne an din aka tura shi ta zurul baiti sannan yanku din kuma aka aka tura shi a jazul baiti yanku min al-murid inda man akal sai she ya kawo fani saboda zai na so ya karasa maka maganan da ya dauko ne abin da yasa abin da yasa yace yace maka fakun dawaman za a ci za koyaushe dindindin ka kasance mai koyi da shi ya ce fa kafa unni shefi kuskure kure din da za a dangantawa shefi ai fa kafa un mansubun da shefi saboda anan da shefi din jaru wa majrurun ne muta'alliqun bi mahdhufin wujuban taqdiruhu ka'inun sifatu khata sifatu khata wannan sifa ɗin kuma ita ce ta jawwaza kafa ɗin ya zamanto ya zamanto mutada saboda nakira ba ta zamanto mutada sai an danganta mishi da wani musawwiji musawwiji din shine wannan na'aci ko sifa ɗin da yake mahzufi shine shefi din yake ta'alluquwa zuwa gare shi shine fa khatun shefi ai fa khatun mansubun li shefi aqwamu kure kuskuren da za a danganta shi zuwa ga shehi ashe shehi shi ya yi kuskure to ya fi miƙatta ɗaura muridi kan hakika daidai wa aljaku kuma ya fi dacewa da cancanta cancanta shi ga shi muridi ɗin kansa milal muridi a nan akwai mudaf ne muqaddam ai aqwamu aqwamu wa aliyaku min sawabil murid ma'anar wannan kuwa shine kure kuskuren da za a dangantawa shehi a ce shi yayi wannan kuskure ya ki ya ci miƙar ya ci miƙar da muridi akan sawabin sa shi ya ci dacewa da muridi din akan sawabin sa har yanzu dalili akan wannan shi wannan sawab din abin da ba kuskure ba daidai ne an danganta shi zuwa ga murid ne shi kuma wancan kafa din an danganta shi zuwa shehi ne tsakanin shehi da muridi kamar tsakanin sama da kafa ne to saboda haka ne da zarar an samu bambancin ilimi da irfani da bambancin sanin Allah to shine za a samu bambancin aiki kuma to shi yasa aya riwayoyi suka zo akan cewa shi shedan ya fi damuwa da saƙon arifi fiye da ibadar wanda bai san Allah ba ya fi damuwa da wannan saboda shi saƙon da shi arifi zai yi to yakan iya zuwa ƙarƙashin babin abin da maulana zai zo ya faɗe shi a nan gaba ma'asiyatun turi su dillan ma'asiyatun turi su dillan khairu wa ta'atun turi su kibran sharru zai iya kasancewa wannan abu abin da su baye suke ce ma kumuli kenan suke cewa kumuli ka gani zai iya kasancewa wannan yanzu misali abin da shi khadir yayi a wannan kissa da muke magana akai ka gane da kuma tambayan annabi Musa ne. Zahirin abin da Khadir ɗin ya yi a irin ilimin annabi Musa kafa ne ba, sannan kuma a irin ilimin Khadir kuma ka sawaf ne, sawaf ne. Imma harku sabina wa imma qatlul gulam wa imma kuma tada wannan katanga kowanne daga ciki. To saboda haka ne a nan ya ce minal muridi ya ce inda man akal amma a gun wanda ya rike ya rike wannan ma'ana ya san ma'anar kuma ya fahimta ana cewa akala akala akwai na zahiri akwai akala kuma na batini akala na zahiri shine kamar ka daure yar akuya saboda kada ta fata akala na batini shine kamar ka daure wata mas'ala ko wani ilimi a kwakwalwarka saboda kada ka mance da shi to saboda haka duk wanda yake da hankalin da zai fahimci ilimi ya ajiye kowanne ilimi a inda Allah ya ajiye shi ya san da cewa kure ko kuskuren da aka danganta wa shehi to ya fi miƙar da muridi ko cancanta da shi fiye da sawabin shi muridin kansa amma sai wanda yake da wannan ilimi din to daga nan ne za ka zo ka gane cewa akwai iskalai dewa a kissa ta annabi Musa da Khadir alaihi salam daga cikin wannan iskalai da Allah wani ma a nan yanzu wannan yana ta yawo a cikin kwakwalwarsa wani ma a nan ba a je ko ina ba kenan shine kasancewar annabi Musa alaihi salatu wassalam in dai shi ne a mursalai ba a annabawa ba a mursalai shi ne na uku sannan kuma Khadir din nan ba annabi bane in ma kuma annabi ne kowa ya san da bai kai annabi Musa alaihi salatu wassalam ba to wanne ilimi ne kuma wanda shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya samu a gun Khadir akwai wannan tunanin sannan abu na biyu din shi khadir din da yake wa anta ala ilmin allamaka hu la a'lamuhu shin wani yana nufin shi khadir bai san ba shi da wani ilimi da ya shafi shari'a kai wannan ma'arifar ita ce ya sani to an sa waɗannan tambayoyin nan guda biyu na farko shi annabi Musa alaihi salatu wasalam an daura ilayin ma'arifa ne ma'arifa kuma ba ta da iyaka an san da ya ba wa banu isra'ila cewa wa abin cewa shi ne ya fi kowa sanin Allah a duniya a halittun Allah gaba ɗaya to shi Allah ya nuna wa annabi Musa ne ai sanin Allah ba shi da iyaka domin haka ne su annabawa suke da tarafi su ma da sanin Allah yana da iyaka manzo sallallahu alaihi wasallama da ba zai istighfari ba saboda istighfari da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi ba istighfari bane na zunubi kamar yadda ni da kai da kowa da kowa ya sani tunda nafsi ya nuna li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara shi ma'sumi ne baya aikata zunubi wannan istighfarin da yake yi na tarafi ne saboda girman hadarar Allah da sanin Allah subhanahu wata'ala to shine kowanne sakan manzo sallama yana kusanci da Allah yana samun taratin da sakan din da ya wuce na baya bai tarar ba idan ya tarar da na gaba to na baya zai zai dauke shi a matsayin sabo ne yace astaghfirullah to shi yasa riwayoyin istighfarin manzo sallallahu alaihi wasallama yazo kashi uku kashi na farko inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi kulli yawmin 70 marra ma'ana tara so 70 70 kenan kullum sannan kuma kashi na biyu inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi kulli yawmin mi'ata marra tara so ɗari ɗari kullum kenan a fadar Allah subhanahu ta'ala kashi na uku inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi kulli yawmin akthara min 70 marra wannan akthara min 70 din to yana nuna maka tarakin manzo sallama a kullum ba shi da iyaka saboda adadin da ya cika larabawa suna ce mishi 70 to da zaran an ce fiye da saba'in to ba a san ba a san wannan adadin ba ke kowanne istighfari ta rasulu to saboda haka ne shi annabi Musa alaihi salatu salam aka je aka nuna masa wani tarafi daban a fadar ko layin sanin Allah subhanahu wataala yadda za ku yi ku gane a layin ma'arifa da tarbiyya da irshadi duk abin da ka gani misali abin zai baka tarafi zai kara sanar da kai Allah subhanahu wataala yanzu misali akwai kayan abinci misali wanda gaba ɗaya at all a Nigeria ba su yi da nan a gidan talbijin da safe ai mun magana akan wannan ko yanzu misali muna da abincin da ake ci ma'alar ni kaga ba mu da shi ai ko sultu muna da sultu muna da sha'iri ka gani ba mu da su ka gane to saboda haka kai da kake dan Nijeriya ma idan ka bai taba ganin sha'iri ba bai taba ganin alansu ko sutu ba kaga kenan wanda yake Maghrib Mutaniya ka gane ko wanda yake Yaman shi ya taba gani saboda haka rashin ganin sultu ko alas ko sha'ir misali ya rage maka taraki da sanin Allah au ka gansu amma baka taba baka taba cin su ba a taba dafawa kashi su ba shi wanda ya gani ya dafa ya ci din ya ya ya fika sanin Allah ta wani ya samu taraki ta wannan bangaren wanda kai kuma baka samu ba kaga kenan ba zai taba yiwa a samu wani mutum guda daya shi ya ga dukkan halittun Allah kuma ya ci duk abin da ake dafawa ake ci za ya samu wannan ka gani to ta wannan janibin ne shi annabi Musa alaihi salam aka tura shi wajen Khadir shi kuma Khadir alaihi salatu wassalam abinda yasa yace wa anta ala ilmin allamakahu la a'lamu hudud yana magana akan tafasili ne na wahayi tafasil na wahayi wanda yake filla filla yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko wa annabi Musa alaihi salam shi wannan bai sani ba tare da ijma'in malamai cewa ba zai taɓa yiwuwa mutum ya tsallaka ya je ma'arifa ba sai ta hanyar ilimi ta gane duk da kasancewa ba sharaɗin arifi ba ne a ce kowanne fannin ilimi ya sani ta gane ba sharaɗin wannan ba ne to amma to ba zai yiwu ka tarar da ma'arifa ba sai ta hanyar ilimi to saboda haka da wannan za ka warware wannan iskalin da so tari yakan iya yawo a da yawa daga cikin kwalakwalan waɗanda ba san me ake cewa ilmu tasawuf ba lokaci ya riga ya kore mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulillah yan uwa an dai ji abin da aka ji kuma kamar yadda yake a tsarin barnamiji yadda aka gani cewa gobe juma'a idan Allah ya kai mu ba za a yi wannan zama da ake a nan ba saboda akwai program din da shi malam zai gabatar a gidan talabijin na DITV saboda haka sai ranar asabar ne insha Allah za a dawo a ci gaba saboda haka gobe malam zai yi firi huduba a masallacin tudun fante kana sannan kuma zai yi majalisi tsakanin magariba da isha'i a masallacin juma'a na rigata to wanda bayan wannan majalisi ne in ya kammala insha Allah zai wuce gidan talabijin na DITV don gabatar da program din da suka gayyace shi insha Allah saboda haka za mu dawo ranar asabar a ci gaba da karatu ruhul adabi insha Allah saboda haka yanzu za mu ba ɗaya daga cikin shehannanmu malam ya rufe mana da addu'a kan
فاتحة الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الأسلاتهم وأبلغ الخاتم وأسلق مع السبب الحق والهادي إلى سبائك المستقيم على آله حق رحيم إلى ذلاتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح